الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata tara ga watan jumadal akhira shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma yi daidai da biyu ga watan daya shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yawwa idan ba a manta ba waccan satin da ya gabata mun tike ne a kan gaba ta tara cikin madafil shaitan da malam ke zayyano mana na tara da muka tsaya a kansu shine arriya yau kuma za mu tashi kan na goma insha Allah ta'ala shine al'ujubu al'ujubu bahaushe kan fassara ta da hausa da jiji da kai ko ji da kai to amma dai a zahiri kalmar al'ujubu abinda take nufi shine mutum ya rinka kayatar da kansa ko wani aikinsa ko wata shigarsa ko wani abu nasa ko wani mansab nashi ya rinka kayatar da shi kayatar wanda ya wuce ka'ida shine ake cewa al'ujubu mutum ya birge kansa da kansa birgewa da ta wuce ka'ida yawa shi ne al'uju mutum ya rinka ji shi ba dama ne yawa wannan shi ne al'uju Allah raba mu da al'uju shi sa ɗaya daga cikin malamai imam jurzani yake cewa al'uju shi ne tasawuru istihqaqi shakhsi rutbatan la yakunu mustahaqqan laha shi ne mutum ya rinka sawara cewa ya cancanci wani mataki ko wani matsayi a rayuwa wanda kuma a zahiri bai kai matakin ba ya rinka yi wa kansa kallon ya kai wani mataki ya kamata mutane su rinka ɗaukarsa a wani matsayi ko wani guri da bai je ba ya rinka ƙoƙarin kai kansa malaiti wal'uzubu ya talifu anil kibar ita kalmar al'udu abinda baushe ke fasara da jiji da kai yace yana da sabani kwarai da gaske da girman kai galibi shi bahaushe duk yana tattara su ne irin su al-kibr al-uzub irin su at-ta'ali da irin su at-tih duk abu da yake ba su to amma a zahiri suna da bambanci ba ma bahaushe kadai ba galibi idan mutum ba ɗalibin ilimi ba ɗalibin ilimi bane galibi za ku ga duk ma'ana ɗaya ake ba su fassara ɗaya ake ba su tare da cewa malamai sukan bambance su a wajen ma'anoninsu da kuma siffarsu wanda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala malai ce falkibru lahu thalathatu arkan shi girman kai yana da rukunai guda uku ne kafin ya cika ya zama girman kai shine akwai mutakabbirun akwai mutakabbarun bihi wa mutakabbarun alaihi akwai mutakabbir akwai shine girman kan na farko kenan akwai mutakabbarun bihi akwai abin da ake girman kan da shi abin da yasa mutum ya girman kai yana da dukiya yana da mukami yana da ilimi yana da duk ma'amala ya kamar su a baya ko abubuwan da suke sa girman kai yace wa min nasi mai yatakabbaru bi kaza daga cikin mutane akwai wanda yake girman kai saboda kaza malai ta jero mana su to wannan shine mutakabbarun bihi abinda yake sa mutun ya girman kai din sannan sai na uku shine mutakabbarun alaihi wanda ake wa girman kai ma'ana shi girman kai mutum baya yin sa akan kansa dole sai yayi yayi ta'addi zuwa ga wanin sa tunda kamar yadda maka ji a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana ma'anar girman kai shine in gaskiya da rena mutane da wulakanta mutane haka ne ko to kaga kin gaskiya dole sai ka samu wanda ya faɗa masa gaskiya sannan zaka ki ta ko haka nan mutane sai ka samu wanda zaka rena ko zaka wulakanta sannan zaka wulakanta ku ina fata an fahimta kaga mutum ai ba zai kasance shi kadai yake wulakanci yake wulakanta kansa da kansa ko kuma yake rena kansa ko kuma yake kin gaskiya wa kansa da kansa ba a'a dole yana buƙatar wani wanda zai yi abin tare da shi to waɗannan su ne rukunin girman kai akwai girman kan akwai mai girman kai akwai abin da ake girman kan da shi akwai kuma wanda ake wa girman kan ina fata an gane to shi kuma al'ujubu bambancin su shine al'ujubu laysa lahu illa rukunani ithnani shi kuma al'ujubu bashi da rukunansa guda biyu ne kawai ba uku bane na farko akwai mu'jib akwai mu'jabun bihi faqat akwai shi wanda yake ji da kan nasa sannan kuma akwai mu'jabun bihi akwai abin da ake ji da kan da shi ma'ana abin da yake jawo a yi ji da kai ɗin ba shi da na uku shi ma'ana shi ba sai an samu wanda ake yi wa ba Allah ya samu gane bambancin wato shi al'ujubu yan uwa mutum ko shi shi kadai ne Allah madaukakin sarki halitta babu ko a duniya zai iya zai iya yin al'ujubu an gane ko shi shi kadai ne a duniya daga shi sai shi ba wata halitta sai shi to al'ujubu zai iya hawansa zai iya wani abin da zai ji ya ƙayatar da kansa ya burge kansa ya rinka yana da wani matsayi na musamman wannan shine al'uzumin fahim uwa shine al'uzumin mutum misali misali zan babu shine mutum Allah madaukakin sarki ya bashi ya bashi dukiya mai yawa sai ji wannan dukiyar da yake ita ya cancanta wani abu na musamman shi na musamman ne a cikin mutane babu kamar shi ko abin da ya kama da haka ko Allah ya bashi wani ilimi ko Allah ya bashi wata fahimta ko Allah ya bashi wani hasashe sai ya rinka ji ai in ba shi abu kaza ba zai yi ba idan babu shi abu kaza ba zai kasance ba ko Allah ya ba namiji ko mace kyakkyawar sura sai ta rinka ji ai babu kamarta ko ya rinka ji ai babu kamarsa to duk wannan al'ujubu ne yan uwa duk wannan al'ujubu ne saboda haka shi al'ujubu bambancinsa da alkibir shi ko mutum shi shi kadai ne zai yi al'ujubu amma alkibar kuma kaga dole sai mutum ya samu wanda zai yi wa shi malaci walakin walakin al'ujub sai dai shi ujub huwa darajatul ula fi sulamil kibar fa na'udhu billahi minhuma yace sai dai shi al'ujubu shine matakala ta farko da ake hawa tsari ya kai mutum zuwa ga girman kai malaci muna neman tsari daga su gaba daya saboda duk lokacin da mutum ya samu al'ujubu to kuma shine zai kai shi ya taka mataki ya tafi girman kai idan mutum ya ji shi na musamman ne to sai ga fa kowa sai ya bashi wani wani matsayi na musamman ba haka bane to wannan matsayi na musamman din da yake nema idan wani idan wani bai bashi ba to sai reni ya shigo sai kin gaskiya ya shigo sai abin da ya kamata da haka ya shigo yanzu misalin da zan baku shine mutum zai gana da fahimta ko yana da ilimi na zamani ko na addini sai ya ga shi ba wani wanda ya sai zo da wani ra'ayi sai irin nasa duk ra'ayin da ba nasa bane to ba ra'ayi ne mai kyau ba sai ga shi yafi kowa ganewa yafi kowa fahimta a kai ganin a cikin mutane ko za ga in dai zaka yi magana da su in dai ba ra'ayin su bane to ba za su dauna ka to abin da ya kai su zuwa ga wani shine al'uju suna ji su suna da wata baiwa ta musamman wacce kai baka da irin ta tunda suna da baiwa to dole sai dai kai ka bi su ba su su bi ka ba to nan abin da suka hango na rashin ba za su bi wasu ba sai dai sai a bi su to sai kasance duk gaskiyar da za a kawo musu masu tunkuɗe ta wannan tunkuɗe gaskiyar da ƙin karɓarta shine me shine girman kai kun ga asali mene ne kai zuwa ga girman kan al'ujubi kenan ina fata fahimta yawa yawa malai ce wal ujubu shi al'ujub shine huwa isti'zamun ni'ma shine mutun ya girmama wata ni'ima da Allah madaukake sarki ya masa warrukuni ilaiha da kuma karkata zuwa ga ita ni'imar kadai ma'anisiyani idafatiha ila almun'im tare da manta da kauda kai game da jingina ita ni'imar zuwa ga wanda yayi ta zuwa ga mai ni'imar shine Allah madaukakin sarki mutum ya rinka daukar cewa ni'imar kamar shi ya cancance ta shi ya bawa kansa kamar yadda karuna yace qala inna ma utituhu ala ilmin indi ya ce kala inda ma utituhu ala ilmin indi wannan abin da kuka gani na dukiya da kadarori da Allah madaukakin sarki ya bani to utituhu an bani shine ala ilmin indi akan wani ilimi da aka san dama ni na fi cancanta da shi ko duk ba ku cancanta ba ni na fi cancanta shi sa aka bani shi sa kun ga sai Allah madaukakin sarki ce ai fakharaja ala qaumihi fi zinatihi sai ya fito a cikin mutanensa a cikin ado da kawa fitowar da yi sai ya haifa masa da ujubu yayi ado yayi kawa ga bayi ga dukiya suna bin sa to hakan sai ya haifa masa da ujubu shine sai rinka ji ai babu kamar shi to wannan kuma shine abin da ya haifar masa da Allah madaukakin sarki ya tsaga kasa ya shige ciki na tafiya a cikin ta Allah ya tsare ku saboda haka wannan shine al'ujubu kamar yadda a wannan tarifi ne na Imam al-Ghazali wanda malaka huwa istizamun ni'ma war rukunu ilaiha ma al-isyan idafatiha ila al-mun'im al-Imam al-Ghazali kawo asin iha sunna wal ujubu anwa'un malaka shi kuma wannan nau'i na saban Allah madaukakin sarki mai suna al-ujubu nau'i nau'i ne kala kala ne faminan nasi daga cikin mutane mai yu'jibu bi sihhatihi wa quwwatihi daga cikin mutane akwai wanda shi abin da yake sa ya ji da kai abin da yake sa ya rinka kayatar da kansa yana ji shi na musamman ne shine saboda Allah ya bashi lafiya cikakkiya wa quwwatihi ko kuma karfin jiki da Allah madaukakin sarki ya bashi wa tanasubi a'dha'ihi da kuma kafuwar gabbansa gabbansa lafiyayyu ne wa husni suratihi da kuma kyakkyawar sura da Allah madaukakin sarki yayi masa ko yayi mata falyalam anna zalika sai malai ce to irin wannan ya sani cewa waɗannan abubuwan da duk yake kallo yake gani shi na musamman ne yake ji da kansa min nasibi dudi na daga raban tsutsa ne ma'ana kyan fuskarsa da kyan jikinsa da kafaffan gabansa da lafiyayin jikinsa duka wannan ƙarshe menene zai cinye sun aka sashi aka bari tsutsa eh shine abinda malai yake nufi min nasibi dudi duk raban tsutsa ne wannan duk tsutsa yake tarawa e lokacin da mutum ya ci abinci ya bulbul to tsutsa yake tarawa da ya mutu tsutsa kuma sai ta abin da wani mawaki yake ta wai mutum ya mace tsutsa ta sharba Allah tsare wa anna wa anna kullam man alaiha fan kuma ya sani cewa lalle duk wanda yake kan kasa kararre ne wa minan nasi daga cikin mutane mai yu'jibu bi aqalihi وفتنته واستكشافه لباطن الأمور الدينية والدنيوية malai ce daga cikin mutane akwai wanda shi kuma abin da ke sa shi ya ji da kai shine bi aqalihi saboda Allah ya bashi hankali wa fitnatihi da kuma kaifin basira shine alfitna kaifin basira kenan wastikshafihi li batin al-umuri da yadda yake iya kokarin gano ya binciko wasu boyayin al'amara na addini ko na duniya idan al'amura suka cakuɗe wa mutane ana so a gano abu to sai an zo inda suke saboda Allah ya ba su baiwa ta musamman e shi da yayi bincike ya duba sai kaga Allah madaukakin sarki ya bashi kashafi sai ya gano abin da mutane da suka kasa ganewa to irin wannan idan ya gana yana da irin wannan sai rinka gani cewa ai idan babu shi ba za a yi ba eh sai rinka cewa ai mu ne sai da mu ai idan ba mu irin waɗannan maganganu maganganu ne na al-ijabu bin nafs Allah madaukakin sarki baya san su mala yace wa samaratu hadha al'ujub shi kuma babbar abinda irin wannan ji da kan zai jawo mutum samararsa abinda zai jawo mutum an tajidahu mustabiddan bi ra'ayi mustajhilan li ghayrihi mu'riban an sima'i ara'il akharina zaka same shi mustabiddan bi ra'ayi mutum ne mai dogewa akan ra'ayinsa bai yadda da ra'ayin kowa ba sai nasa shine mustabiddan irin abin da na gaya muku yanzu eh irin abin da na bada misalin sai yanzu daga da yawa daga cikin mutane akwai wanda suke da irin wannan ra'ayi idan kuna tattaunawa akan abin da ya shafi al'umma gaba daya wani mitin ne ake na wata kungiya ne ko na unguwa ne ko na kaza sai kaga wani shi in dai ba irin ra'ayin sa aka ba shi ba zai ba duk yadda wani zai kawo ra'ayi wallahi sai ya murda sai ya juya ya haɗa zance ya tura ra'ayinka ya kawo nasa shi ra'ayinsa kawai shi ne ra'ayi saboda kai yana gani ba kai shi ilimin boko ba kai ba kai karatu ba kai ba ka waye ba kai ba kai kaza ba saboda ka ra'ayi kawai nasa shi ne ra'ayi to wannan yana ɗaya daga cikin al'ijabu bin nafs lallai ne idan za ka yi mu'amala da mutane ka girma ra'ayin kowa yana daga cikin cikar mutum kamalar mutum shine ka girma ra'ayin kowa yadda Allah madaukakin sarki ya baka ilimi kake gani ka waye a zamanance wani bai taba zuwa makarantar boko ba amma zai kawo idea da wallahi ta fita ka ba haka bane zai kawo tunanin da idan aka bi shi ya fi naka kuma ko da kana da wani bangare na alkhairi da ka fi shi a gurare da yawa wata rana sai ya kawo abin da ya fi naka haka al'amarin yake to kada ka ɗauka kowa bai waye ba kowa bai iya ba sai kai wannan alama ce ta li'ijabin nafs Allah madaukakin sarki baya san irin wannan malai ce mustajhilan li ghairihi zai nuna bai san ra'ayin kowa ba mu'ridan an sima'i ara'il akharin zaga yana kawar da kai game da sauraron ra'ayin sauran mutane eh shi bai da ra'ayin wasu ban ba nasa ba sai malai ce falyufakkir hadha al'aqil irin wannan da yake ganin sa shi mai hankali ne ya kamata ya tunani fima law ibtalahu Allah bi maradin fi dimaghihi ya duba ya ga idan da Allah subhanahu wata'ala zai jarrabe shi da cuta a kwakwalwarsa lajunna aqaluhu da wannan hankalin da yake ji da shi ya neme shi ya rasa ashe kaga hankalin da Allah ya bashi yake rena mutane da shi ashe ba nasa bane ko bai wasi Allah madaukakin sarki masa to duk lokacin da ya wani tunani mai kyau ya kawo mutane wani ra'ayi da mutane suka hau kai kuma suka samu fa'ida to sai ya gode wa Allah sai mai da falal zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda Allah ya masa wannan baiwar hankalin yayin tunani mutane suka amfana da hankalinsa amma bai jingina abin zuwa gare shi ba kaga idan kai haka kai irin abin da dai karu ne kala inna ma utitu ala ilmin in shi ne abin da ba su eh shi sa duk abin da yazo maka na falala ka me da lamar ka me da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki duk yadda kake gani kana da wata gudunmawa akan sa kai ka bayar aka yi to ka sani bayar wanda kai aka yi waya maka tawfiqin bayarwa Allah madaukakin sarki to ka me da lamarin zuwa gare shi gaba sai ya kara maka eh Allah madaukakin sarki baya san mutum mai alfahari da nuna isa da takama akan abu Allah madaukakin sarki baya san irin wannan malai ce wa tsara lubbuhu wannan hankalin nasa kuma sai ya tashi ne me shi ya rasa wa zahaba fikruhu wannan tunanin nasa da yake takama da shi sai Allah madaukakin sarki ya tafiyar da shi fal yahmadillah ala alafiyati ala alafiyati ya gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan lafiya da ya bashi wal yashkuruhu ala ni'ma ya kuma gode masa akan ni'imar da ya masa malai cewa minan nasi daga cikin mutane mai yu'jibu bi nasabihi akwai wanda shi kuma yana yin ji da kai ne saboda yana da nasaba eh yana dan dangi ne ya fito a wani dangi mai girma ko dangin malamai ko dangin sarauta ko dangin masu arziki sai rinka ji shi na musamman ne dole a bashi wani girma na musamman a cikin mutane to wannan shi ma al'ujubu ne jiji da kai ne ina fata an fahimta wata rana al-imam abu nu'aym a cikin littafin sahilatul awliya ya rawaito ta wata wani asar na nana Aisha Allah ya kara mata yarda wata rana nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta yi ado ta sa kayan da suka burge ta sai take ji fa gaskiya ba dama ne eh ka san idan mutum ya ado ya sa sabon kaya sai ya rinka ji ba dama ne an bai a wasa ma sai ya fito ya rinka bokare hannu yana yana canja tafiya to wata rana ta yi ado sai adan ya kayatar da ita to a idan mahaifinta ne sai na abubakar siddiq Allah kara masa yarda sai ce duk lokacin da mutum yi ado sai ya samu al'ijabu bi nafsihi da wannan adan nasa ya je yana ji da kansa ya burge kansa burgewa da ta yawa sakamakon wannan adan da ya yi ya ce mata to lallai Allah maɗaukin sarki ya mukutu ala hadhihi zina yana kyamar baya son Allah yana kin wannan adan da ya hasa ya cire wannan kaya babanta sai na abubakar ya gaya mata haka tana jin haka sai ta koma gefe sai ta shiga daki sai ta je ta cire kayan sai ta fito sai ta kira mabukaci sai ta bashi wannan kayan sai ta bashi shine sai kalle ta yace to ina fata Allah madaukakin sarki zai kankare miki zulubin ki sakamakon wannan aikin da kike to shine sai take cewa law kana al'uzb rajulan la kana rajul su'i tace lalle wallahi wannan jinji da kan da ya kasance mutum ne to da mutum ba karamin mutumin banza bane tace ba karamin mutumin banza bane tunda nema yake kai mutum zuwa ga halaka to magabata kenan su duk abin da suka san zai kai su zuwa ga irin waɗannan ayyuka da Allah baya so wallahi gudun su suke za ku ga wani lokaci tarkon shedan zalal zamiya takan sa mutum ya dan shiga amma su za ga innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani bi tafakkaru fa idza hum mubsirun haka Allah madaukakin sarki ya faɗa innal ladhina taqaw waɗanda suke da takawa bayan Allah na gari idza massahum ta'ifun min ash-shaytan duk lokacin da wata jama'a ko wani tawaga ta shaɗan ta ɗan shafe su shaɗan ya ɗan zamar da su suka ɗan yi abin da ba daidai ba ba a ce ba sa yi ba suka ɗan yi abin da ba daidai ba to sai kaga tazakkaru nan da nan sai su tana Allah madaukakin sarki kun ga abin da na Aisha ta yi kenan fa idahum mubsirun sai ka same su a fili a fili fetal suna ganin komai yadda ya kamata Allah ya fito musu da abin fili to Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin su duk lokacin da muka yi kuskure mu gane kuskuren mu mu gyara daga cikin mutane akwai wanda shi kuma zaka ga da nasaba sai yake kokarin jiji da kai wai zunnu annahu najil la mahalata yana kallo tunda shi dan gidan su wane ne dan dangin su wane ne to kawai ya tsira ba makawa kawai zai tsira idan aka tashi kiyama alaysa huwa ibn fulan al munsib min al hasan wal husayn sai rinka ganin cewa shi ba ba dan gidan wanda yake jingina zuwa ga hasan da husayn bane ba babansa ba jikan Hassan da Husaini bane ba jikan manzon Allah bane ba sharifi bane shi sallallahu alaihi wasallam tunda shi sharifi ne addinin ma a gidansa aka sokar da shi bare abin da ya ga dama ina fata an gane so na ka sai rinka gani shi na musamman ne shi na musamman ne maliti irin wannan falli alam hadha al-ghafil eh wannan ga falallan ya sani cewa anna man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu eh kun ga wannan wani sashi ne daga cikin hadisin annabi ko sallallahu alaihi wasallam man abqa bihi amaluhu duk wanda duk aikin sa yasa ya ci baya duk wanda aikin sa ya dakile shi ya me da shi baya to lam yusri bihi nasabu babu yadda za a yi nasaba sa kuma ta yi gaba da shi ta sauri da shi ta me da shi inda ya kamata yi babu wannan a cikin addini nasaba daban idan kana da nasaba kana da addini to kun ga nurun ala nurin kenan eh ga ka dan gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma mai ban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka hada biyu ba kenan ka dace ka fi wanda ba dan gidansa annabi ba yake ban annabi ina fata an fahimta yawa saboda Allah madaukakin sarki ya ce kul ma qul la as'alukum alaihi min ajrin illa al mawaddata fil qurba ka ga musu ya rasulullah ba wani abu nake nema daga wajen ku ba sakamakon addinin da na kawo muku illa al mawaddata fil qurba sai abin da nake so shine ku girmama ku so makusanta na yan gidana inji annabi ashe kun ga ɗan gida annabi sa da wani matsayi na musamman idan kai me idan ka ba annabi amma idan nasaba ce kaɗai da kai babin annabin to kuma wannan ba zai maka amfani ba kamar irin suwa kamar irin su abu talib kamar irin suwa kamar irin su abu lahabi ba haka wani duk wannan guda biyun da na faɗa da abu talib da abu lahabi dukkanin su ƴan uwan baban annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma duk da basu ba annabi ba dangantaka su da annabi ta musu amfani ba ta musu amfani ba ba ta musu amfani ba saboda haka babban abin da zai taimake ka ya kasance kai jinin annabi ne kuma kana bin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ma ba jinin annabi ne kai ka ba annabin shikenan sai kasance tare da shi ba haka Allah ya mai yuti Allah wa rasuluhu fa ulaika ma alladhina bi fa ulaika ma fa ulaika ma alladhina anama Allah alaihim minan bi minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada minan nabiyina shine muhalli shahidin Allah ya ce wanda ya ba Allah da manzansa zai kasance daga cikin wanda Allah ya wani ima daga cikin annabawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin annabawa ko baya ciki yana ciki to idan ka bi shi insha Allah ta'ala zaka haɗu da shi Allah ya haɗa mu da shi amin ce ya sani irin wannan lallai idan nasabarsa idan aikinsa na kirki ya mai idan aikinsa bai jawo shi ba to nasabarsa ba za ta iya kai shi zuwa ga inda aiki su je ba wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nada aqraban nas ilayhi mala yace kuma hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare sai da ya kirayi mafi kusancin mutane zuwa gare shi ita ce Fatima radiyallahu anha wanda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kun ga Fatima yace wata tsoka ce daga jikina duk abin da yake munana mata ni ma yana munana mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake kuma kyautata mata yake faranta mata ni ma yana faranta mu to ita Fatima Allah ya kara mata yadda annabi ya kira yace ya Fatimatu kun ga sai da kira ce da ya unnida ya harfu nida'i fatimatu munada mufarrad kenan ya ke fatima annabi ya ce mata imali wallahi ki aiki kun ga ba karamin magana bace wannan eh annabi ya kalli yarsa da yace tsoka ce daga gare shi abinda yake faranta mata yana faranta masa wanda yake munana masa yana munana munana mata yana munana masa abai ce ki aiki yanzu kuma ni da kai ba kuma mu zauna mu ce ba za mu yi aiki ba kawai muna jira a busa tsawon muje mu shiga aljanna gaskiya ne kaga wannan yaudara kai ce wallahi in uwa wannan yaudara kai ne inda yana na fatima za ta je gidan mijinta tana bin mijinta tana biyayya tana bin allah maɗaukakin sarki har hannun ta rinka kanta saboda aiki ina matan ne yanzu wallahi har zamna na fatima yan uwa kanta yake saboda aikin gida saboda yi wa mijinta sai na ali hidima kada kuma ta sayar da alba mai kuɗi bane ba mai kuɗi bane kada a ce wani shahararren mai kuɗi ne shi sa take masa biyayya eh ma'ana wannan ina shagube ne galibi da matan mu ne yanzu wanda in baka da kuɗi biye ma ba za ka samu yadda ya kamata ba ba haka bane sai ta alba mai kuɗi bane lokacin da za a yi auren sa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai kawo sadaki ba shi da sadaki ba shi da sadaki hasali abubuwan sa ma ya je siyar ya kawo ya kawo sadaki ya kawo sadakin da aka daura auren amma haka take masa biyayya har sai da hannunta ya kanta ta aika wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ta ji labari cewa an kawo bayi da Allah a bata bayin da za ta rinka taimakon ta wajen aikin gida annabi ya ce zai zo ta je zai zo da ta zo ta bada sakon da wajen da na Aisha annabi je ya same su ya ce bana ba ku labari in shirye da ku abin da ya fi bawa alkhairi ba suka ce ya rasulullahi ga ya mana yace duk lokacin da ku zo kwanciya bacci ku karanta subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 yafi bawa da abin da yake tare da bawa shikenan kuma ba a bada bawa ba ta gaba da aikin gida nana fatima ta yi aikin gida ta samu aljanna ko ba ta samu aljanna ba ta samu aljanna ke kuma yanzu kina kwanci a gida kina gani cewa mijinki ma bai isa ki masa aiki ba ana horewa matan mu kunne cewa wai yi wa miji hidima ba dole bane so me amfani auren haka fa wasu suke cewa wai hatta yi wa girki yi wa miji girki wai ba dole bane wai ganin dama ne in ta ga dama ta to me amfanin ka aure ta duk wai in ta ga dama ta in ba ta ga dama ba kada ta wallahi wannan ba addinin musulunci bane ba addinin musulunci bane wannan kwata kwata Allah madaukakin sarki ya samu dace annabi ya ce mata ta aiki fa inni la ugni anki min Allah shay'a annabi ya ce mata wallahi kin ganni ni ne manzon Allah amma ba zan iya amfana miki ba zan iya wadatar da ke komai a gaban Allah abinda zai kwaki zai kwace ki a wajen Allah madaukakin sarki shine aikin da zaki biya ga Allah madaukakin sarki amma na saba ta da ke ba za ta kwace ki a wajen Allah madaukakin sarki ba idan baki ba Allah babban magana eh ka ga yanzu waye kai yanzu ka rinka tunanin cewa zaka yi abinda ba daidai ba ka je ka tsira idan na na Fatima ba ta tsira babanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mijinta sayyidina Ali babata na Khadija mu suwa iyaye mu suwaye mata yayi suwaye kaza din ka kalle wanda suka kewaye ta amma shi mahaifinta ya ga mata cewa in bata ba Allah ba zai amfana da ita komai a wajen Allah ba kuma ya uwa wallahi al'amarin haka yake haka yake saboda dangantakarka da Allah madaukakin sarki guda ɗaya ce shine mata biyayya babu wani babu wani wanda zai rinka ganin cewa ai Allah yana son sa na musamman babu dan kada shi din yazo rinka rudda ka rinka ganin kana yin wasu abubuwa haka Allah subhanahu wataala yana daga ma kafa sai ka rinka ganin Allah yana son ka a a soyayya kaga Allah madaukakin sarki guda ɗaya ta shine ka ba Allah kawai ka ba Allah kawai Allah ya sa mu dace amin uwa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sai malai cewa minan nasi man yu'jibu bi kasrati auladihi wa ahlihi wa ashiratihi wani kuma abin da yake sanya shi ji da kai da birge kai shine yawan ƴaƴansa da iyalinsa da zuriyarsa dan dangi ne shi wa hadha yakfihi wa hadha yakfihi qaulullahi ta'ala shi kuma irin wannan fadin Allah madaukakin sarki kadai ya isan masa da Allah ya ce yawma yafirru almar'u min akhihi iranar da ya firrul mar'u mutum zai gudu min akhihi daga dan uwansa wa ummihi zai gudu daga mahaifiyarsa yana ganin mahaifiyarsa tana kiransa yana gudunta tana gudunsa wa abihi da mahaifinsa da ya haife shi ma zai gudan masa wa sahibatihi da matarsa da suke kwanciya gado guda daya a lokacin za a yi tawari eh haza firaqu bayni wa bainiki kenan a lokacin za ta can shi ma yana kowa yana gudun kowa wa banihi da ‘ya'yansa da suka fito daga tsatsansa za su gudu shi ma ya gudan musu a wannan ranar tashin alkiyama sai Allah ce li kullum ri'in minhu kowanne ɗaya daga cikin mutane a lokacin yana da yawma idin a wannan rana yana da sha'anun wani sha'anin sa yughnihi da ya wadatar da shi akwai abin da yake gaban sa a lokacin eh shine bala'i da musifar da yake fuskanta ba ta wani yake ba a lokacin sai bala ce fa ayyu ajab biman yatrukuka fi ashaddi hawa fi ashaddi ahwalik yace to ka kalli mamakin mutumin da zai barka a lokacin mafi tsananin mafi tsananin halin da ka taba shiga ciki shine ranar tashin alƙiyama mutumin da zai gudu ya barka a wannan halin wa ya harabu minka ya gudu daga gare ka fi ahraji awqatika a cikin mafi tsananin lokutanka da kafi bukatar sai gudu ya barka to wannan menene kuma zaka yi wani takama da shi ina fata an fahimta takama me zaka yi da shi idan kai takama da dangi a duniya kai abinda ba daidai ba kai takama da iyali a duniya kai abinda ba daidai ba kai takama da wani mukami babanka wani ne a sama zaka taka duk wanda kake so ka bage duk wanda kake so kamata duk wanda kake so alƙali bai sai ya dore ka ba yan sanda bai sai su kama ka ba da an rike ka an yi wa zaka fito ka gama to idan duk kai wannan da wannan yan sandan da wannan alƙalan da su iyalan naka dukkaninsu gaba ɗaya ranar tashin alƙiyama ina za ka gansu suna ina wallahi dukkaninsu zallu anka duk sun bace maka babu mutum ɗaya da za ka gani daga ciki kowa ta kansa yake a lokacin sai kai sai kuma wancan aikin da kai a duniya na tsiya a lokacin kuma za a zo zai zo ya biyo ka a lokacin kuma za a yi abin da za a yi Allah maɗaukakin sarki ya samu cika da imani Allah ya samu dace yan uwa na zamu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi wa minan nasi mai yu'jibu bi malihi wa dinahu wanda yake ji da kansa saboda dukiyarsa da kuma wadata da Allah madaukakin sarki ya masa Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga dukkanin abin da baya so dukkanin abin da zai fusata Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ba mu ikon gudun sa اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم